بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا شابك وتا جمادى الآخرة shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da shida ga watan hudu shekara ta 2015 a lissafin turawa muna kan darasi na goma sha daya a cikin wannan sura mai albarka suratu at-tauba da muke gabatar da wannan tafsiri a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu a cikin birnin Kano Nigeria a yau da taimakon Allah tabaraka ta'ala bayan hutu mai tsawo da muka tafi za mu dasa akan aya ne ta saba'in da uku a cikin suratu tauba da mun tsaya akan aya ta saba'in da biyu da Allah yake cewa ya yi alkawari da ga muminai maza da muminai mata ya musu alkawarin aljannatai wanda koramai ke gudana a ƙarƙashin su suna masu kaddara madawama a cikin wannan aljannatai da kuma wurare na zama a gidan aljanna masu albarka masu tsarki wanda Allah ya tanadar musu a cikin aljannatai irin su jannatu adin aljanna da an shige ta ake dawama da yardar ubangiji tabaraka ta'ala wanda ita tafi komai Allah ce zalika huwal fawzul azim wannan shine babban wato rabauta mai girma da Allah ya tanadar waɗannan bayan Allah mu'mini Allah samu a cikin su a yau za mu ɗora akan aya ta saba'in da uku faɗin Allah maɗaukin sarki ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim bismillahir rahmanir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا نعم
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi mana wannan annabi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama jahidil kuffara ka yaƙi kafirai bis saifi wal qatli ta hanyar amfani da tafabi da kuma kashe su saboda sun ƙi Allah sun ƙi manzan Allah sun ƙi musulunci sun ce sai kafirci ka yaƙe su wal munafiqin ka hada da munafikai ma waghluz alaihim ka gallaza musu wa ma'awahum jahannam kuma makomasu a lahira wutar jahannama ce wa bi'sal masir tir da makoma irin ta jahannama imama ta ɗaya daga cikin manyan manyan malaman tafsiri tabi'i ya ce nasakat hadhihi al-aya kulla shay'in min al-afwi was-safha wannan aya ta shafe dukkan wani abu da ka sani na afuwa da kau da kai da aka ce ai wa kafirai da munafukai wannan aya tana nuna mana illar kafirci tana nuna mana illar munafurci ina so ku lura da wani abu guda yanzu kaga ayar da kafari ta buɗe jahilil kufara ko to amma saboda illar munafurci ba a kyale su ba su ma sai da aka ɗebo su aka haɗa su ya ce wal munafiqina munafikai su ma kada a basu a baya a shigar da su munafiki fa shine wanda zai zo fa kuna yin sallah da shi kuna azumi da shi la'allan yana da kuɗi ma yana cire zakka yana ma fita jihadi yana kalmar shahada shi ma fa musulmi ne ya sa riga irin taka a baka musuluncin baka yana nan amma Allah ya bar wa kansa sani cewa shi munafiki ne so munafikai suna da illa wa musulunci illa wa dukkan wata tafiya wanda zai zo ya nuna gashi kuna tare da shi amma ƙarya yake baya tare da kai shi sa Allah ya ce a hada da su gabaki daya malamai sun yi sabani dangane da irin jihadin da aka ce a yi gare su Abdullahi dan Mas'ud yake cewa jahilil kufara wal munafiqina ana nufin manzan Allah ya wannan jihadi biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi ka fara ya kasu da hannunka idan ba za ka iya ba baka samu karfin daula islamiyya ba to ka yi amfani da harshenka idan kuma ba za ka iya ba ka yi amfani da zuciyarka ka kyamaci aikinsu Abdullahi dan Mas'udi sake cewa wala talqal munafiqina illa biwajhin mukfahir kada ka bari kana gamuwa da munafiki in dai munafiki ne face sai ka turbina fuska in kun hada da shi shine biwajhin mukfahir ka da turbinannen fuska wajhun abus dan ka nuna masa kana kyamar wannan mummunan aiki da yake na munafurci Allah raba mu da nifaka Abdullahi dan Abbas yace a yaƙe su bil lisani wa tarkin rifqi a gaya musu gaskiya ai musu wa'azi a daina tausasa musu a sake musu suna shiga musulunci suna yi wa mutane illa a'a a hada a faɗa musu gaskiya imam الضحاك يتي بتغليظ القول ko bi taghlidil kalami idan za a musu magana a yi musu magana mai kaushi don su ji zafi su ji ciwo a zuciyarsu me yasa ake musu haka saboda ɗabi'a su bata da kyau imam al-hasan al-basri da imam qatada suka ce ana nufin a tsayar da haddi a kansu matukar munafircinsu da kafircinsu ya tabbata ga sifarsu yahlifuna billahi ma qalu munafikai kullum rantsuwa suke yi da Allah shine alhalifu billah suna rantsuwa da Allah cewa su wallahi ba su faɗi abinda ake cewa sun faɗa ɗin ba ma qalu Allah ya ce wa laqad qalu kalimatal kufri hakika tabbas wallahi sun faɗi kalma ta kafirci wa kafaru ba'da islamihim sun kuma kafirce bayan musuluncinsu ay azharul kufra ba'da izharil imani wal islam bayan da sun bayyana muku musulunci sun bayyana muku imani sai kuma suka zo suka ainihin wato bayyana kafirci karara shi da mai illan munafiki kenan me kafircin shine zagin annabi suke ta zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin kalmomi na kafirci da suke faɗa kamar yadda wani da ake ce da shi jullas yake cewa la in kana muhammadun sadiqan la nahnu sharrun min al-hamid munafiki ne mala yace kai musulmi muna gaya muku wallahi in dai muhammadu akan gaskiya yake to mu ku wallahi wato mun fi jaki ma sharri in dai muhammadu gaskiya abin da yake kai gaskiya ne to gwanda jakuna akan mu haka wannan mutumin yake faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kalimatul kufri din nan da suka faɗa Allah ya faɗa shine can inda yazo cikin surul munafiqun da Allah ya ce la irja'na suna cewa la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhall idan har muka dawo madina lallai wallahi masu ɗaukaka za su fitar da za su kori kaskantattu ma'ana suna nufin sahabbai da manzan Allah su ne kaskantattu su ne munafukai to kwalalle idan mun dawo madina wallahi tozartacce sai ya wulakanta sai an fidda kaskantattu suna nufin annan Muhammadu shi da sahabbansa to wannan shine walaqad qalu kalimatal kufri to da aka yi musu magana sai suka ce ai wallahi su basu faɗa ba yalifuna billahi ma qalu suna rantsuwa suna cewa wai su basu faɗa ba to ba ma wannan ba ma wa hammu bima lam yanalu sun yi kokarin kashe musulmi sun yi kokarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ta sharri munafikai tun yaushe suka ta kulle kulle don su halakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama su malamai suka ce waɗannan mutane mutum goma sha biyu ne a cikin munafikai waɗanda suka tsaya a hanyar tabuka dan su illata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai mala'ika jibrilu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi sallama ya ce gashi gashi abin da ya faru kuma Allah ya turo da mala'iku su ya su juyar da fuskokinsu da ababen hawansu su manzan Allah din sallallahu alaihi wa sallama dan kada su je munafukan da su musu wannan illar wannan duk yana nuna mana ɗaya ko daga cikin dubbai na illoli na munafukai yayin da suke kokarin wato halaka annabi sallallahu alaihi wasallam da faɗa masa maganganu marasa kyau Abdullahi dan Abbas ya rawaito a gargashin wannan aya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a kindin inuwar wato wani daki sai yake gaya wa sahabbai innahu sayatikum insanu yanzu yanzu wani mutum zai zo muku zai kalle ku da irin ido da kallo irin na shaidan fa idza jaa fala tukallimu idan har ya zo kan wanda ya kula shi kan wanda ya masa magana ba su gushe ba suna zaune a wannan guri sai ga wani mutum ya fito sai maza Allah sallallahu alaihi ya kira shi da ya gan shi to wannan wanda annabi ya ce in ya zo kuma ruwan ku da shi kuma yi magana ke sai ga shi a kullu sai annabi ya ce kai zo nan sai ce alama tashtumuni anta wa ashabuka me na muku da kai da abokananka kuke la'anta ta kuke zagi ne kaga kalimatal kufri din kenan suna zagin manzon Allah ne munafiki da kafiri zagin manzon Allah suke mutumin nan ya tashi bai tsaya ko ina ba sai ya je ya ce annabi ka tsaya ya je ɗebo abokanansa waɗanda suke zage manzan Allah tare da shi suna zuwa sai suka fara billahi azim la ilaha illa huwa wallahi tallahi mu ba mu zage ka ba duk abin da aka faɗa ɗin nan sharri ake mana makirci ake mana suna gama wannan shine Allah ya saukar da wannan ayar yahlifuna billahi ma qalu za su zo suna maka rantsuwa da Allah cewa ba su faɗi abin da suka faɗa din nan ba amma walaqad qalu kalimatal kufri haƙiƙa Allah da kansa sai da rantsuwa ce wallahi waɗannan mutane sun faɗi kalma ta kafirci wa kafaru ba'da islamihim kuma sun kafirce ubangiji bayan sun nuna musulunci a fili na zahiri to jama'a anan abin da ya kamata ku gane wannan aya ta tona asirin munafukai dan damun wannan sura ta suratul tauba ana ce da ita al-fadhiha surar da take tona asirin munafiki duk munafiki baya son suratul tauba kenan daga cikin sifar munafukai za su je su faɗa abu amma an ka zo kai musu magana rantsuwa ba komai bace a wurinsu yasa ma malamai suke cewa duk mutumin da kaga yana da yawan rantsuwa to wannan alamar munafiki ne bini bini ya tafka rantsuwa saboda su rantsuwar ba komai bane a wajen su kai ne in an yi wata rantsuwar take baka tsoro ko kake ganin rantsuwa za ta zamanto maka wani shamaki ko wani dalili amma su ba su damu da rantsuwar ba a wannan zamanin an yi mutanen da sun riga sun shahara in dai sun maka rantsuwa akan abu to wannan abun ba za su yi ba alamar abun ba za su aikata shi ba shine su yi maka rantsuwa saboda bala'in nifaka ta bala'i amma in bai rantse ba to zai iya yi ma wannan abu duk alƙawarin da bai yi maka rantsuwa ba zai iya yi ka duba aka ci ba amma in dai har ya rantse ya ce wallahi tallahi zan ma to insha Allah wallahi tallahi bai zai yi ba malam ka duba wani irin akasi malam yadda abubuwan suka canja to shi yasa munafurci jama'a bayi da kyau alamar munafiki manzon Allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallam galiban in yazo magana yana yin ƙarya idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khan inda zai zance to sai yayi ƙarya ƙarya ba wata aba bace a wajen munafiki yanzu zai yanka ma ita kwarai da gaske yankan rake ya fi ta wahala idan kuma ya alkawari bai zai cika ba yasa malamai suka ce alamar munafuki shine wanda in yi alkawari baya cikawa duk wanda za ka yana ma alkawari baya cika alkawari to wannan ya shiga layin mutane wa idza tumina khan sannan kuma alamar munafiki ita ce kullum idan an bashi amana idan ka bashi amana sai ya ha'ince ka kamar ya duk lokacin da kace da shi wani dala ga amana ta ta dukiya kaza to wallahi sai ya ha'ince ka duk lokacin da kace wani ga amanar maganar iyali na kaza kaza kaza kaza zance na sirri ka gaya masa to bi idan a gaban mai shayi zai je baje wannan zancen yana cin indomi zai saki wannan labarin ba abin da ya dame shi ko kuma Allah Allah yake ku rabu kuna rabuwa da wani yazo zai ce ai yanzu mutum ya zo gaya mu amma fa ya ce amana ne kake da Allah ka raba mu da nifaka ma to shine Allah ya ce wala qad qalu kalimatal kufri hakika kam sun faɗi karma ta kafirci kuma suna kan faɗa sun yi kokarin su illata annabi sallallahu alaihi wa sallam su wulakantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Imam Suddi Allah ya kara masa rahama da jin kai yake cewa sun faɗa cewa ai duk ranar da muka dawo Madina insha Allah ta'ala sai mun sanya kan sarki wa shugabanmu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul za su sa masa kan sarki su dora masa don ya zama tuja gora a gare su Allah ya sauki ba don wani abu ba saboda baya san annabi kuma ya cutar da annabi kuma shine shugaban munafikai bari su bashi sandar sarki sandar girmamawa ta cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce mai kuma mala ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين سكتشي الله يتي يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ba wani abu yasa suke kin ainihin wato a musulunci ba ko suke fada da annabi sallallahu alaihi wasallama illa ana ganahum Allah wa rasuluhu min fadli wace sai Allah ya yi musu saboda wadata da suka samu ai ba su ki musulmai ba face saboda wadatar da Allah ya musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa wadata ya kuma azurta shi ba wai arziki na tarin kuɗi ba ya tsare darajarsa ya tsare mutuncinsa bayan nan su kansu waɗannan munafukai Allah yana musu gori ne a nan gurin ba wani abu yasa suke wulakanta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba wai dan bai da wadata ba suna yi ne dan yanzu su sun samu wadata daga ubangiji illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadli da kafin annabi ya zo madina suna cikin kunci kanu fi dank suna cikin kunci suna cikin wahala suna cikin talauci amma da Allah ya kawo manzon Allah ta dalilin albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen nan su munafikan nan suka samu wadata suka samu rufin asiri a rayuwa ba misalin kafirai ne ka gani bayan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bude musu duniya suka samu yalwar duniya amma sai suke amfani da duniyar nan don su yaƙi da musulunci ne Allah ce fa in ya tubu ya ku khairan lahum in suka tuba suka daina munafircinsu da kafircinsu to wannan zai zamanto alheri a gare su wa in ya tawallau an yi uridu anil iman suka kau da kai ga barin imani yu'adhibuhumullahu azaban aliman fid dunya lalle Allah zai musu azaba mai radadi a duniya bil khizi da tabarwa wal akhirati da lahira bin nari ya jefa su a cikin wutar jahannama Allah kiyaye wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir Allah ya ce ba su da wani waliyi majibincin al'amari ko mai taimako a bayan ƙasa ya faɗi sifar su wa minhum man ahada Allah daga cikin su akwai wanda yayi wa Allah alkawari la in atana min fadlihi wallahi idan Allah ya bamu daga cikin falalatinsa ya bamu arziki ya bamu dukiya la nasaddaqanna wallahi za mu yi sadaka kaji fa wannan munafukai ne suke ɗauka alkawari matukar Allah ya bamu daga falalatarsa wallahi za mu yi sadaka za mu taimaka shi ne lana sadakanna wala na kunanna minas salihin kuma wallahi za mu kasance cikin bayin Allah salihai na amalu bi amali ahli salahi fihi za mu rinka yin ayyuka irin na mutanen kirki min silatin rahimi za mu sada zumunci dan musulunci ya ce a sada zumunci wan nafaqati fil khairi da ciyarwa a cikin alkhairi dan musulunci ya ce a ciyar sun yi wannan rantsuwa din cewa in dai Allah ya ba su wannan dama din wallahi tallahi za su yi wannan din riwaya ta zo kamar yadda da yawa cikin malaman tafsiri sun kawo a cikin tafsiransu akwai wani mutum da ake ce da shi salaba ibn hatib al-ansari ya zo gurin manzon Allah sallallahu ya ce ya rasulullah ku ji kisan nan da kyau wannan ɗaya ne daga cikin su mai suna salaba ibn hatib al-ansari mutumin madina ya manzon Allah ka roƙan min Allah Allah ya sa na zama mai kuɗi manzo Allah ya ce wai haka ya ta'alaba kai tanka ya kai salaba qalilun tuaddi shukurahu khairun min kasirin la tutiqu a baka kadan da zaka iya bayar da godiyarsa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yafi akan a hada ka da dukiya mai yawa wanda ba za ka iya kiyaye ta ba ya tashi ya tafi bayan wani lokaci sai sake dawa ce ya rasulallah to Allah ka roƙa mun Allah ya sa an zama mai kuɗi shi kawai aikinsa a bashi kuɗi ba wai fa Allah ya bashi kuɗi ya zama mai kuɗi mai arziki na kwarai ba annabi ya ce kai tanka kai tanka kai tanka yanzu baka da kyakkyawan koyi ga annabi ka zama mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya manzon Allah ka roƙa mun Allah bani kudi kudi yawa shi dai kudi yake so ko yace wallahi na rantse da ubangijin da ya turo ka da gaskiya la in razaqani Allahu malan idan fa Allah fa ya bani arziki ya bani kuɗi fa ya manzon Allah la utiyanna kulli dhi haqqin haqqahu ba zan fa bada dukkan wani mai haƙƙi haƙƙin sa fa karo kan Allah bani kuɗi manzon Allah kawai ya daga hannu ya ce Allahumma zuq sa'alaba tamala sallallahu alaihi ya Allah sa'alaba ne ka bashi kuɗi damun kuɗi ya ce bashi ko to an roƙa masa Allah bashi kuɗi Allah ya ba wannan bawan Allah kuɗi aka fara tara masa dabbobi da tumaki da raguma tun yana zaune a cikin madina har dabbobin suka yi yawa baya iya zama a cikin madina sai ce zai koma daji saboda dabbobin su samu inda za su ci abinci su sha ruwa to tun da ya koma daji yana kula da dabbobin su kaga ya rabu da manzon Allah ko ya samu wani kwari da wani daji mai ciyawa dabbobi suka yi ta ci suna ta haihuwa suna ci suna ta haihuwa suna ci suna ta haihuwa da dabbobin nasa ba su kai sun kawo ba amma da Allah ya haɓakar da dabbobin aka ce sai da suka zama kamar tsutsotsi saboda bala'in yawa idan ka ɗaga kanka kawai ba abin da za gani sai dabbobin sa'ala ba kamar tsutsa da yana iya zuwa yana sallar azahar da la'asar da annabi da sauran sallolin kuma a cikin dabbobinsa yake isha'i magariba isha'i a cikin dabbobi don sun dawo asubahi ma ba zai iya fitowa ba don dole ya tsaya dan sa ido a kansa da safe amma dai yana kokari yana zuwa azahar da la'asar dabbobin nan yawan su yi ta karuwa inda annabi ya yi addu'a ai zai sha dukiya ba dai dukiya ba ne ai kwarai kuwa dukiya ta ta yaduwa ta ta yaduwa da ƙarshe ma dajin da ya zauna din sai ya ce kai ya masa kaɗan bari ya ƙara shiga daji ya daɗa nisantar madina to sai ya zamanto a zahar da la'asar ɗin da yake halatta yanzu ba za ta yiwu ba baya iya zuwa sai ya zama sai sallar juma'a kaɗai yake iya zuwa Allah ya daɗa ƙara ta tana ta karuwa ba a iya kashe ta a san sharrin dukiya kenan in dai ka roƙa sai a yi ta baka ita amma baka iya komai da ita ya ƙara nausawa ciki juma'ar ma ta zo ta gagara saboda ya yi bala'in nisa ba zai iya zuwa wurin annabi ba ba zai iya zuwa wato wurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har sai da ta kai ga sai dai ya fito idan mutane sun shigo dajin sai ya rika tambayar su jama'a ya labarin manzon Allah kam da duba bauta da shi ake a masallaci ake komai amma tunda ya ce a bashi dukiya an bashi yanzu ya zama da shi da manzon Allah sai dai labari kuna ganin yadda dukiya take nisantar da mutum daga hanyar Allah ko to shine Allah ya ce inna amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce dukiyar nan taku da 'ya'yanku wallahi fitina ne amma ba za ka gane ba sai ga wanda ya fada cikin fitinar dukiya Allah ya kiyaye da wannan shikenan sai rinka neman labarin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran manzon Allah har ya manta da shi malam sai kawai sai Allah ya je mai tunanin wannan ba Allah sai annabi ta wai ina sa alaba ne ina wani aka ce tab ya manzon Allah yayi kudi yayi eh kamar ya yayi kuɗi ci ai wallahi yanzu dukiyarsa ta yawa baya iya ma zama yana can daji daji daji ba zai iya samun zuwa ba ta kai har baya zuwa sallah manzo Allah yana ya wai hasa alaba ya wai hasa alaba ya wai hasa alaba kai can sa alaba sa alaba yayi hasara Allah ya saukar da ayoyin da suke magana akan abada zakka sa alaba dai yana daji har yanzu ai kun gaba a ce muku ya da ba ai yana sallah to da mun shi munafiki da ku ji yana sallah yana azumi tare da shi ake komai amma munafiki ne Allah ya saukar da ayoyin zakka da Allah yake to a je maza a samu wannan bawan Allah a ce ya je ya kawo hakkin Allah a cikin wannan tarin dabbobi da yake da su kamar tsutsotsi iya ganin ka a ce ya fitar da hakkin ubangiji ya bayar yan aike sahabbai suka kama hanya tafiya mai tsawo ba zai a ko'ina ba sai garin sa'alaba da dajin da yake suka je suka ce sako ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasiƙa yace a karanta maka yace ina take aka ce gata karanta mun aka karanta masa suna gama karanta sai ce ma hadihi illa jizya ai wannan ba wani abu bane kawai manzo Allah so yake dora mu haraji yasa ba da jizya alhali jizya kuma ba musulmi ne suke barawa ba kafirai ne suke barawa da duba ba zakka aka ce ba sai ce wannan ai jizya ce kawai da wayo kawai aka dora mun jizya ka ji kuɗi ko ma hadi illa waqtul jizya ai wannan kawai yar uwar jizya ce kawai ana dabara ne kawai a karbi kudin mu a matsayin jizya kawai ku tashi ku tafi ku je daga baya kwa sake dawowa ku tafi kwa dawo daga baya da Allah jama'a ku lura da wannan lafazin ku tashi ku tafi kwa dawo daga baya to da yawa yawa ina gaya muku galiban masu kudin wannan zamani waɗanda suke da ƙarancin taimakon addinin Allah wallahi idan aka musu magana su taimakawa musulunci in sun maka mutunci abinda za su ma cewa je kaka dawo mana duk a je a dawo wasu kuma idan sun ma mutunci idan kai gayya ka ce a zo a yi launching aka yi launching zai zo ya karya ya ce na bada miliyan kaza dubu ɗari kaza a ji a yi masa ihu a yi tafi a yi kabbara a yi ta masa addu'a kaga ya ce wannan addu'a wallahi yana kada babbar rigansa in ya tafi kun daina ganin sa wallahi ba zai bada kuɗin ba an koma an je an ce alhaji alkawarin da kai sai ce jama'a ba zan bayar ba bashi ne za ku zo kuna ta bi na na fasa kaga can ya dauki credit din shi yasa ya kamata jama'a ku gane duk wanda aka zo wani lancin ya ce yayi alkawari zai bada kaza ya zo ya faɗa kar wanda ya kabba ku rabu da shi ku ce mu gani ya gar galiban wallahi ba sa bayarwa a zo da kuɗi raw cash mu gani ko ba ka bane ba idan a 'yan siyasa za su bayar abu suke zuwa da kudin idan wani jami'in gwamnati ne ana so a yi masa wani abu na mutunci ana so shi ma nan gaba ya bada wani abu ko ya wani abu wallahi ruka shi ake bada sai a ce a je buɗin mota ta akwai kudin so da yawan su akwai masu yin wannan dan su samu credit a idan mutane su faɗa cewa sun bada kuɗi a yi musu kabbara a yi musu addu'a amma wallahi ba sa bayarwa wannan da yawa kowa ya sani ya ce ku tashi ku tafi ba dawo daga baya Allah sarki bayan Allah masu karɓan zakar nan suka kama ya suka tafi tunda bai basu ba eh koma gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce gashi gashi abin da bawan Allah nan ya faɗa manzon Allah yana kallon su kafin ma su karasu a wata riwaya kafin su karasu yana ganin su ya san babu wani nauyi a tattare su wannan mutumin bai bayar ba yana wai haya su alaba wai hasa alaba wai hasa alaba aiko su alaba ya yi hasara aiko su alaba ya tabi akwai yan kabira a sulami su da aka ji sun ba da zaka annabi ya yi musu addu'a ta kwarai shi ko wannan wanda ya hana shine Allah ya saukar da wannan aya wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin daga cikin su akwai wanda yayi wa Allah alƙawari ai kun tuna alƙawarin da yako yace in dai Allah ya bamu min fadlihi daga falalarsa daga arzikin sa wallahi za mu yi sadaka kuma wallahi za mu ga cikin mutane salihai falamma atahum min fadlihi na'am فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون sun yi wa Allah alkawari cewa matukar Ubangiji ya ba su za su bayar shikenan ba gashi an tura ya bayar ba ya ce a tafi ba zai bayar ba sai abin nan a wata riwaya cewa ya kai ku je ku gaya Muhammadu nauyi ya mun yawa al'amura sun yi yawa ko ba ku san shagulgulan da suke kanmu ba ne wallahi haka ya faɗa kar ka manta fa cewa aka yi Allah ya bashi dukiya iya ganinka dabbobi da ubangiji ya bashi kamar tsutsa amma ya zo ya fitar da hakkin Allah zakka ya ce bai zai bayar ba shi sa jama'a ku sani da yawa da kuke ganin wasu wallahi suna da dukiyar Allah kuma yana cire musu tausayi a cikin zukatansu suna da dukiya amma shidan yana kimtsa musu rowa a cikin zuciyarsu suna da dukiyar amma shidan baya iya barin su su cire hakkin Allah ko yaya yake inda ba don haka ba da al'ummar musulmi a wannan zamani za su faɗa halin da suke ciki duk masallaci da ka sani akan bara yake rayuwa in banda masallatan kasashen laraba irin saudiya su kuwait da sauransu ba amma mu dai anan dai afirka masallatanmu akan bara suke rayuwa wani gidansa fa falansa kaɗai wallahi ya fi masallacin nan Allah falansa wallahi ya fi masallacin nan ni akwai mutumin da na san falansa wallahi ya fi masallacin nan ya ganin ka wallahi ni ma na dan shiga kaɗan haka yau ai gaskiya ne kar wani ya zo ci to ya ya aka yi ya fi masallacin ka duba da girman masallacin nan dogo iya ganin ka ballantana sauran gidan duniya ce guda amma ka duba yadda masallaci suke rayuwa cikin talauci da yawa akwai masallatan da sai an saka hula a zagaya a karbi kwabo da taro da za a rinka sayan mai da za a zuba wa inci amma ka duba masu kudin unguwarku da masu kudin garinku wani man da yake sha a gidansa a sati ɗaya shi zai ishi masallacinsa wata guda datti da ƙazanta rashin wurin tsuguno duk inda ake cikin ni'ima da wadata inda aka ci gaba za ga masallaci abun sha'awa ne Allah Allah kake kaje saboda yana da wuri mai kyau mai ban sha'awa amma banda masallatanmu a nan afirka sai dai ka haƙura ka zauna kawai don allah ya ce a zauna a ciki wa annal masajida lillahi ne amma ba wai dan akwai wata ni'ima ta a zauna a ciki a ji masallaci yana ɗoyi yana tashi yana bashi ana cikin wahala babu wata ni'ima banɗakuna na masallatai da yawa ba za ka iya shiga ba saboda ba maintenance ba a kula da su da yawa akwai wanda ba sa shiga ban ɗakin masallaci sai dai su yi alwala a waje amma in dai bukata ta kama shiga ban ɗaki da wanda su koma gidansu su kama ruwa su dawo Allah saboda bayi da garanti zai iya daukan cuta saboda me yasa ba a kula da shi me yasa ba a kula da shi babu kudin kula da shi mutane sun iya zuwa su yi fitsari da bayan gida a ciki amma ba su iya kula da shi ba su iya su cire kudin su su ba da za a kula da shi ba an bar liman da ladan da yan kwamitin masallaci su za su ɗauki nauyin kula da masallaci kowa ya zo yi sallah masallaci a kunna masa fanka ya ga wuta ya ga haske kyauta amma kafirai an sani kiristoci kullum idan za su je cocin su ba za ka tauba sai da dan wani ba a jihunka da za ka bayar alkawari ne bayan tax da ake sawa a baya to duk mutumin da Allah ya bashi dukiya yake rowa yake kin bayarwa to ya shiga layin waɗannan mutane kuma ka tsaya ka caje kanka ka tauci kanka a cikin abin da Allah ya hore maka me kake yi wa musulunci tsakani da Allah cikin abin da Allah ya baka menene rabon Allah a ciki me rabon ubangiji masallacin unguwarku kana daga cikin masu tallafa masa dan yau in ka mutu a ce kash wani mai taimakon masallacin nan ya rasu motocin gidanka nawa albashin ma'aikatan gidanka nawa nawa kake kashewa a hidimar gidanka kadai a wata amma masallacin unguwarka nawa kake kashewa na hidimarsa a wata mu ji tsoron Allah mu gyara halinmu mu gyara ɗabi'unmu saboda ayoyin nan da ake karanta na alkur'ani kar su zo su bi ta kanmu ba mu sani ba Allah ya gyara mana halinmu falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi Allah ya ce yayin da Ubangiji din ya ba su daga falalatarsa sai suka yi rowa suka yi rowa bakhilu bihi suka isu bayar wata wallau suka juya baya wahum mu'ridun suna masu kau da kai da Allah kar a matsanta mana kau da kai zai ba wani bawan Allah yake ba da labari cewa sun je neman taimako gidan wani wallahi masallaci ne malam na juma ake gina shi an yi shekaru ana gina shi yaƙi ginuwa da kyakkyawan niyya wani bawan Allah ya zo ya same su ya ce ku je gidan alhaji wani a gari kaza yana taimakawa yana da kuɗi zai taimaka ko kuskure ya yi ko ku zato ya kyautata masa ko ya aka yi ne kwamitin masallaci suka shirya suka wanke rigunan su suka ɗauki hayar mota suka zuba mata mai gayya guda kwamiti guda mai kwan su dan tura mutum biyu ma aka ce a tafi gaba ɗaya don watakila ko za a bayar da kauri ka san ikon Allah ko suna sauka a gidan mutumin nan suna sauka a kofar gidansa suka tarar da lalle gidan akwai wadata ɗaya daga cikinsu yake gaya wa abokinsa wani masallacin mu fa ya gama girwa wai wani abin da bahaushe yake cewa wai wai ganin hadiri kai wanka da kashi wai wani ne wai ya ga hadiri sai sai a bashi ruwan kashi ya wanka da shi saboda tsaba ya ga hadiri to kuma hadirin ya ki sauka sai aka tura shi gwarzo suna zuwa suka kyauta da ce kai ai ba matsala alhamdulillah cikin ni'ima ai sallama aka yi musu iso aka shigar da su suna shiga falon suka tarar da shi da shi da abokanansa suna karta garda Baba, ina jin ko wani mako an sa masa ganye ne a nan ne ko yare ne sai wani daga cikin yan kwamitin yana kama rigar abokin sa ya ce wani yau mu kuskure fa wani yau mu kuskure sai ce anya ba kuskuren kwatance ku aka wala ba sai wani ya ce wallahi nan ne shi ne ca ai Allah shi ke shirye da mutane ka sani yana wannan din kuma wata mai taimako ne wallahi sai da ya gama kartarsa ya juya ce ya samu wani a cikin sai kai ustaz daga ina kuke ustaz ka san an so amma wulakanci kiran wulakanci kaga dauka girmama ka suka yi wallahi ustaz ya kun kana rabe rabe kana na'am ya gama da kai daga ina kuke ka jefa wulakanci ranka ya daɗe yalla bai a daga gari kaza muke mun ji abin nan Allah bismillahir rahmanir rahim wa salatu ya ce kaga me ya kawo zai daji zai daji har mukaddima ta sa tausiya zai da wani dogon jawabi ce kaga malam bi bayani me ya kawo ku kawai a wallahi masallaci ne muke ginawa ga ma hoton ka rike rike hoton masallacin ka yi bayani me kake so kaga wannan daga ji akwai matsala ya dan dauko takarda a dan nuna a yi bayani ga dan hoton ginin ina ka kai baya so ya gani ke abin me bayani me matsalar a taimako ne muke nema gina masallaci ne juma'a wuri kaza da Allah muke nema mun ji an ce kana taimakawa abin nan sai ce to shine za ku zo har gidana ta ayi ke da mun ji an ce kana taimakawa ne wallahi malam sai ce ku tashi ku tafi ba zan bayar ba ba zan bayar ba Allah sarki suka tashi suka haɗa kayansu suke tafiyar su ka san me yasa ya wannan saboda Allah ya ba shi rikon kudi a hannunsa ya manta dubun dubata irinsa Allah maɗaukin sarki ya ba su kuma ya ƙwaci to me ja wannan abin da nake so ku dawo kai me ja wannan inda a ce muna ɗaukan nauyin masallatanmu muna taimakawa wajen gina wuraren ibadunmu akwai buƙatar sai mun bi gidajen masu kuɗi muna bara tsakani da Allah ban ɗaki fa idan za a gina fa sai an yi kwamiti an bi masu kuɗi ba masu kuɗin da fasila zuwa sallah masallaci amma wai sai an yi kwamiti an bi su har gida an gaya musu taimaka inji za a saya a masallaci ko kuma wani aiki za a yi ko wani gini za a yi a masallaci na jama'a ne fa ba na liman bane ba na na'ibin liman bane ba amma wai sai an yi kwamiti an je har gida an same shi wani ma sai kun yi awa uku kuna jiran sa a ce yana bacci kuma ba a tashin sa sai bayan sha ɗaya da rabi da minti biyar lokacin yake tashi ko dole ku hakura ku jira me ya jawo mana wannan saboda al'umma ba ta kula da muqaddasat ɗinta ku nutsu sosai kun taba ganin wani kirista ya zo cikin musulmi ana zagayawa suna neman taimako wai akan cocinsu wallahi tallahi ba za ku ga suna yi ba amma ba zai irgu ba kwamitin masallaci da yawa da suka je wajen inyamurai suna neman taimakon su na ginin masallaci kuma ba za su irgu ba masallatai da yawa waɗanda wallahi kiristoci suka bada kuɗin su aka je aka taimaka aka gina ba za su irgu ba wallahi mutum musulmi zai goge ya tafi abin sai je gurin kafiri ya zai ba shi ce taimaka masa za su gina masallaci kuma ya bayar din wallahi al'ummar musulmi wannan zamani wallahi ina ga muna buƙatar wa'azi muna buƙatar mu gyara ɗabi'un wallahi halin mu bai da kyau dangane da kula da masallatan mu da makarantu na gaya muku a cikin makarantu da masallatai na musulmi a ƙasashenmu in kun haɗa guda ɗari insha Allahu masallatai tamanin makarantu tamanin da bara aka gina su bai wuce kashi ashirin bisa ɗari ba ne ake samun ɗaiɗaikun mu wasu suke ginawa haka za mu ƙare amma mutum fuce ɗaya zai iya zuwa ya gina unguwan nan gabaki da estate ɗinsa ne yanzu cikin masu alimu akwai wanda yana da estate a america yana da estate wallahi na je masar aka nuna mun wani wuri iya ganinka wurin zama da yake da bala'in tsada dan daki ɗaya ka jina ake biya wato unguwa ne gabaki ɗaya bene iya ganinka wallahi aka kira mun sunan wani mutum aka ce na wani dan najeriya ne wani kuma wallahi baya cikin manya-manyan masu kuɗin da wai za ka ma irga su ma dan na faɗe shi ma sai ka yi tunani ka ma san shi amma ni da ido na na gani a wuri mai mafi tsada estate ne bene bene malam wannan ka ji miliyoyin kuɗin da yake tarba a wurin ba a cewa komai nasa ne shi shi kadai amma insha Allah wannan mutumin a ƙasar su bai da masallaci ɗaya da yake ɗaukan nauyin limami da ladanin da kuma mantenan da masallacin bai da shi bai da makarantar islamiyya guda ɗaya da ya gina tasa wanda yake taimaka ake sa 'ya'yan talakawa suna karatu yana biyan ustazan kuɗi babu shi sa Allah yake kashe su a banza a ga mutum ya faɗi ya mutu haka kurum matansa su zo su raba dukiya da 'ya'yansa da ƙannansa da 'yan uwansa su ci su more فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه bima akhlafu Allah ma wa'adu Allah ubangiji ya mai musu shine fa aqabahum mai musu da munafirci a cikin zukatansu sayyara aqibata amrihim nifaq ya sanya karshen lamarin su munafirci ne larabci akan ce a aqaba fulanan nadamatan idan sayyara aqibata amrihi dhalik wani a aqabahu nadama idan ya zama karshen al'amarin sa ya zama yayi nadama bima akhlafu Allah saboda abin da suka saba wa ubangiji ila yau mai alƙauna huku har zuwa ranar tashin kiyama za su gamu da Allah bima akhlafu Allah da abin da suka saba wa ubangiji tabaraka ta'ala na alƙawari kaga sun yi alƙawari sun saba ko ma wa'aduhu wanda suka masa alƙawari wa bima kanu yakzibun da kuma ƙarya da suka yi ai kaga ƙarya ce mutum ita rantsuwa ya ce wallahi an bashi sai yayi wallahi an bashi sai yayi da aka ga wannan ya zama ƙarya ke to me Allah ya ce mala akan su kuma alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات haka والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم Allah madaukin sarki yana ba da labari ce alam ya alamu yanzu lana mutane ba su sani ba annallaha ya alamu sirrahum wa najwahum cewa Allah ya san sirrinsu kuma Allah ya san abin da suke ganawa ya alamu sirrahum duk abin da yake boye a cikin zukatansu ma azmaru fi qulubihim ونجواهم وما تناجوا به بينهم da gana wanda suke tsakanin su da ƴan uwansu da abokansu ba san Allah ya sani ba wa anna Allah allamul ghuyub kuma ba san cewa lalle Allah shine mafi sanin ilimin gaibu ba ga sifar irin waɗannan mutane har yanzu munafukai cikin sifarsu kun san muna magana ne akan munafukai allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat sune waɗanda suke wato zargi ko suka shine lamzu ko zunguri ko suka ga ainihin almutawwi'ina min almu'minin waɗanda suka ba suke ba da sadaka ta daddawoki cikin muminai wanda ya zo ya zai bayar saboda Allah zai ba da sadaka ta taɗawi idan abin da Allah ya hore masa a cikin muminai munafukai sai su rinka zarginsa suna sukansa wallazina la yajiduna illa juhudahum suna sukan bayan Allah da suke ba da sadaka wanda babu abin da suka bayar face iya kokarin su iya abin da suka samu shine illa juhudahum mutum ya kure da adakarsa ya kure maleji takatahu ikonsa abin da ya dauka ya bayar amma sai wani ya zo yana zaginsa dan aljudu a larabci ana nufin attaqa abin da kake da wato dama kake da ikon ka bayar irin waɗannan mutane Allah ce fa bashirhum fa yaskharuna minhum sai su rinka yi musu izgilanci ay yastahzi'una bihim suna izgilanci wa waɗanda suke bayar da sadaka sakhira Allah minhum lalle su ma Allah ubangiji zai musu izgilanci sakanka akan irin abin da suke yi wannan abin da Allah ya sakayya ba muni bane ya musu sakayya ne da irin aikin da suka yi su ji ciwon wannan abun su ma zai musu ranar tashi alkiyama wa lahum azabun alim kuma lalle suna da azaba mai radadi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar a yi sadaka kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa ya ce jama'a a taimaka a taimaka sai abdurrahman ibn auf ya zo da wato dirhami dubu hudu yana da dubu takwas ya raba gida biyu ya zo da dirhami dubu hudu ya ce ya rasulallah ga dubu hudu na kawo na ajiye dubu hudu wa iyalina wanzan allah ya ce ta barakallahu laka fima a'taita wa fima amsakta Allah ya maka albarka ya Abdurrahman ibn Auf dangane da abinda ka bayar da abinda kuma ka rike fa Allah ya albarka a cikin dukiyar Abdurrahman ibn Auf har sai da ta zamanto ranar da Allah madaukin sarki ya dauki ransa a cikin matansa da suka zo suka raba gado matansa guda biyu suka raba gado kun san idan mutum ya mutu ya bar gado matarsa ko matansa za su ci ɗaya bisa takwas ne na dukiyarsa idan yana da 'ya'ya kamar yadda mun karanta da ku cikin suratun nisa idan babu 'ya'ya kuma ɗaya bisa hudu ko to su sun ci dukiyarsa ɗaya bisa takwas amma duk da haka da aka buga lissafin kuɗin da suka samu sai da suka samu wato dirhami dubu ɗaya da ɗari shida su su biyun nan one over eight ɗin dukiyar suka samu wannan ba ba wai ba afwan wai dubu daya dubu dari shida kai nake so in ce dirhami dubu dari shida suka samu sittin alf dirham kai ai sun samu da yawa inda za ka buga wannan sau takwas nawa zai baka Allah Ubangiji ya karɓi wannan addu'a ta manzan Allah ko bai karɓa ba dan annabi shi Allah ya albarka a cikin abin da ka rike da abin da ka me da abin da ka da ka bari afwan dubu ɗari da sittin nake so in ce ba dubu ɗari shida ba dubu ɗari da sittin dubu ɗari da sittin ɗin idan ka buga ta sau sau takwas ina jin zai baka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ta wajen tamanin ne tun a wancan lokacin dukiyar Abdurrahman ibn Auf matan suka samu shikenan ana cikin wannan bayan ya bada wannan malam sai ga munafukai sun zo suna suna suna suka a dan wannan abun ya bayar wai ya kawo wannan dubu hudun fa da ya bayar dan wannan abun ya bayar hawa da Allah Allah zai ba wannan yanzu Allah zaka dauko dubu hudu ka ba wa Allah wani ya bayar da yawa misali in ya bayar da yawa ce tab wallahi ba dan Allah ya bayar ba wallahi ba dan Allah wallahi riya ne kaga ya ba wai dan a ce yana ba aikin munafukai su ba suna can gefe a zaune idan ya bada kadan ce dab ka ji wani wai wai kaza ya bayar sai su fashe da dariya in wanda ya bayar da yawa ne kuma sai a ce tab wallahi ba dan Allah ba dariya ne dan a san ya bayar iyala dan kenan aikin su kenan shine allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhudahum fayaskharuna minhum sai su rinka yin izgilanci wa mutane kuma su ma Allah yake musu izgilanci sakayya Allah yake kuma suna da azaba mai radadi wani sati insha Allah ta'ala sai mu dora mu ji me Allah ya faɗa na hukunci akan su abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh